الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحان nace su yi kaga har yanzu suna nan suna hauka amma Allah ya saka mai da alheri sai da muka rika bi yana cewa wallahi ƙarya ce na rubuta saboda haka in za ku bari ku bi Allah ku bar wannan ku bi Allah in ba za ku bari ba ruwan ku ne na fita yana nan da rai bai mutu ba Allah ya ji kansa har wannan garin wannan garin na akwanga mun zo kuma da ni Allah saka da alheri saboda haka duk kewaye kewayen dariƙa yanzu abin da ya rage su yi rawa akan hanya kafin yara su gane in yara suka gane suna rawa akan hanya kamar yadda ake Kano yara suna bin su suna musu waƙan mai tsire daga nan sai a daina yanzu mai wa'azi na gaba shi ma ban faɗi sunan shi ba ɗazu amma kuma daga babba sai a zartas daga babba ya rubuto ya ce kai wannan to kuma shi zan yi sheikh abdulrazak yahaya haifan bismillah tare da shi akwai sheikh alaramma nasiru salihu gwandu alaramma nasiru salihu gwandu bismillah kuma akwai jaridan nan wace ya sunanta a cikin jaridar akwai wani kuskure da aka samu wajen sanar da ranar wa'azin gaba sai aka sa ranar wannan wa'azin ta yau ina jin wa'azin gaba biyu da uku da hudu ne in Allah ya kai mu ga watan jun ne ko nan ne kawai an ɗan samu wannan kuskure akwai gyara a ya suna kutuna magarin ganye ganye adama state ganye kuma duk musulmi kowa inda dan izala ne mu taru a wannan garin kar wani ya ce wurin yayi nisa ko ana ruwa sai mun tafi a shugaban direbobi usaini usaini bauchi shugaban direbobin izala mala usaini bauchi bismillah maza ka zo nan mala nasiru bismillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق الحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم
الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين
وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان آمين
ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان آمين واغفر لنا ولوالدينا والولدان آمين
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam guda biyar suka ruwaito hadisi da ya inganta. An samu hadisi wanda sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam mutum biyar suka ruwaito daga annabi Muhammad. Akwai na na Aisha, Ummul Mu'minin. akwai jabir bin abdullahi al'ansari akwai abu sa'idin al-khudri akwai usamatu bin sharikin sannan akwai abu huraira sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum biyar suka ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah nana aisha jabir abu sa'idin al-khudri usamatu bin sharikin thumma abu huraira ka duba riwaya ta abu huraira tana cikin sahihul bukhari hadisi na 5349 sahihu muslim hadisi na 2042 annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masahabbai lan yudkhila ahadan minkum amaluhul janna wala yunjihi minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai babu wani mutum daga cikinku wanda aikinsa zai shigar da shi gidan aljanna a ranar tashin kiyama kuma babu wani mutum daga cikinku wanda aikinsa zai zama dalilin tsiransa daga azabar wuta a ranar tashin kiyama wannan magana da annabi ya yi ba sahabi guda ya ruwaito daga gare shi ba wannan hadisi ne wanda babu shakka ya inganta daga bakin annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce babu wanda aikinsa zai kai shi shigar da shi aljanna kuma babu wanda aikinsa zai zamanto dalilin tsiransa daga azabar wuta. قال رجل ولا إياك ya رسول الله wani mutum ya ce ya rasulallah har kai kanka kai ma aikin naka bai zama dalilin shiganka gidan aljanna waɗannan sahabbai suka ba da labari suka ce kafin annabi muhammad ya ba da amsa sai da ya ɗaga yatsarsa ya nuna kansa sannan ya ce wala iyaya har ni kaina aikina bai zama dalilin da zai sanya in shiga aljanna kuma aikina bai zama dalilin da zai sa in samu tsira daga azabar allah maɗaukaki illa an ya tagammada ni Allahu bi rahmatin minhu sai dai fa idan Allah ya lullube ni ya rufe ni da wata rahama daga wajensa manzon Allah ya sake nuna kansa da yatsa ya ce wala iyaya ni kaina aikina bai shigar da ni gidan aljanna kuma aikina bai zama dalilin da zai sa in tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama waɗannan sahabbai suka ba da labari suka ce sau biyu ko sau uku manzon Allah yana maimaita wannan kalma jama'a wannan hadisi yana tabbatar mana cewa babu wani ɗan adam wanda ke tsira daga azaba ta Allah maɗaukaki a dalilin aikinsa a ranar tashin kiyama kai hata annabi Muhammad da kansa ya faɗa kuma hadisin ya inganta a ranar tashin kiyama aikinsa bai zama dalilin da zai sanya ya shiga aljanna ko ko ya samu tsira daga azabar Allah a wannan rana mai girma yawmul qiyama Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata aini wa aslih lana sha'nana kullahu la ilaha illa anta waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim akwai tambaya wasu ayoyi sun taho cikin alqur'ani waɗanda zahiri ayoyin nan kamar suna warware wannan hadisin na annabi Muhammad. Ga abin da manzon Allah ya faɗa, lan yunjiya lan yadkhulal jannata ahadun minkum bi amalihi babu wani daga cikin ku wanda zai shiga aljanna a dalilin aikinsa Allah ka samu samu wannan siffa yaquluna salamun alaikum mala'iku sai sun musu sallama amincin Allah ya tabbata gare ku ana rarrashin su kafin a amshi rayukansu mutumin kwarai kafin mala'ika ya amshi ransa sai ya rarrashe shi ana cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga gidan aljanna dalilin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya abin da mala'ika ke faɗa kenan kafin ya amshi ran mutumin kwarai ga aljanna can Allah ya muku tanadi za ku shige ta ne a dalilin ayyukanku kaga wannan aya abin da take faɗa shine mutum yana samun aljanna a dalilin aikinsa ga kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin cewa babu mutumin da zai samu aljanna a dalilin aikinsa kuma babu wanda zai samu tsira daga wuta a dalilin aikinsa mun ji ɗaya mu koma suratul a'rafi aya ta 43 wanda za a na ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله lalle suna ma Allah godiya وقالوا الحمد لله الذي هدينا و... وما وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
in ka koma suratul a'rafi aya ta 43 Allah yana siffanta ‘yan aljanna, Allah ka samu na ciki. Wanda za'ana ma fi su durihin min gillin, mun cire ƙiyayyar da take wato take cikin zukatan ‘yan aljanna, ba ka shiga aljanna alhali akwai ƙiyayyar musulmi a zuciyarka, sai Allah ya cire. Tajire min tahtihimul anhar ga ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu a cikin gidan aljanna, wa suna cewa, Alhamdulillahi lazi hadana lihaza. godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ka samun wannan ni'ima wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu kasance masu shiriwa mu samu irin wannan ni'ima ba in ba don Allah ne ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi haqiqa manzannin ubangijin mu fa sun zo da gaskiya annabawa sun ce a bauta ma Allah abi annabawa abinda suka kawo mun ɗauki maganganun da manzanni suka faɗa gashi nan yanzu muna cikin gidan aljanna a lokacin da suke faɗan irin wannan ni'ima wa nudu sai a kira su an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malu sai a ce musu to waccan fa ita ce aljanna wadda aka ba ku gadon ta saboda aikin da kuka kasance kuna yi a duniya wannan aya ta suratul a'rafi tana tabbatar mana cewa Allah ya gaya ma ‘yan aljanna ya ba su aljanna ne saboda aikin da suka yi, to ƙaƙa kuma wancan hadisi na annabi Muhammad, gashi ko hadisin ya inganta, maganar ma bata tsaya nan ba, mu koma suratu Zuhruf aya ta saba'in da biyu, wa tilkal jannatu وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون a suratul zukhruf Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun waccan fa ita ce gidan aljanna wanda aka gadar muku ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya lakum fiha fakihatun kuna samun ƴaƴan itatuwa na marmari a cikin gidan aljanna kasiratun masu yawa min ha ta'kuluna kuna cin su daban-daban Allah ka samu na cikin waɗanda ke shiganta in ka dawo suratul haqqa aya ta goma sha tara Allah ya ce fa amma فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه huwa fi وهو في shay'in عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية Me Allah ke ce musu, كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
Allah maɗaukaki ya ce, fa'amma man utiya kitabahu biya menihi, amma fa wanda aka ba shi littafin aikinsa ta damansa, Allah ka samu samu wannan siffa. Fa ya ƙulu ha'umu ƙara'u kitabiya sai ya dinga gaya ma na kusa da shi, ga littafi na ku karɓa ku karanta ku gani, saboda an samu alkhairi cikin littafinsa, abin da aka rubuta makomarsa ita ce gidan aljanna. Yana murna, yana ɗoki, yana farin ciki. yana ce musu inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar dama can zan sadu da hisabin ayyuka na na kwarai Allah ya ce fa huwa fi ishatir radiya don haka shi wannan mutumin yana cikin wata rayuwa yardadda a wajen Allah madaukaki fi jannatin aliya yana cikin gidan aljanna madaukakiya qutufuha daniya Allah ya ce ‘ya'yan itatuwanta suna nan kurkusa makusanta ga mai buƙatar tsinka Allah ya ce yana ce ma ‘yan aljanna kulu wa sharabu ku ci abin da ke gidan aljanna kuma ku sha dukkan wani ruwa na gidan aljanna na ni'ima hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wannan ni'ima ce da Allah ya baku saboda abin da kuka gabatar a cikin kwanuka waɗanda suka shuɗe a duniya waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna tabbatar mana cewa ana samun aljanna a dalilin aiki shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda aikinsa zai tsiratar da shi daga azabar Allah a ranar tashin kiyama. Kaka za mu haɗa waɗannan ayoyi da waccan magana ta manzon Allah lan yunjiya ahadan minkum amaluhu babu wanda aikinsa zai tsiratar da shi malamai sun yi bayani misalin su shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa آمين ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallad na shida ismul awwal shafi na 198 yace wa alam anna hadha alhadith qad yushkilu ala ba'd an-nas kaga wannan hadisi na annabi maganan nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi cewa babu wanda aikinsa zai tseratar da shi a ranar tashin kiyama wannan magana tana iya zama matsala ga wasu mutane su kasa fahimtar ta don haka in suka karanta alkur'ani suka ga ayoyin can waɗanda suke bayani cewa ana samun aljanna a dalilin aiki wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun wa nahwuha min al-ayati wal ahadisi dallati ala anna dukhul al-jannati bil amal ayoyi waɗanda suke nuna cewa ana samun aljanna ne a dalilin aiki lokacin da ka karanta su ka dawo ka kwatanta da wannan hadisi na annabi sai ka samu matsala malamin ya ce wa qad ujiba bi ajwibatin malaman sunna sun ba da amsa wannan magana ta annabi Muhammad da waɗancan ayoyi na alkur'ani babu tufka da warwara duk ne da suke kan tafarki guda abin da ya kamata mutane su sani harafin ba'un da ya taho cikin hadisin annabi Muhammad lan yanju ahadun minkum bi amali wannan harafi na ba'un ana ce mata ba'un muqabala sannan ba'un da ya taho cikin waɗancan ayoyi ana kiranta ba'us sababiyya wato abinda manzon Allah yake nufi innal amala salihah sababun labudda min huli dukulil janna waɗannan ayoyi da ake magana cewa kun samu aljanna saboda ayyukanku ma'anar kun samu aljanna saboda ayyukanku a dalili bi ma'ana bi sababin ayyukan da kuka gabatar walakinahu laysa thamanan li dukulil janna sai dai ayyukan naku ba farashi bane na samun gidan aljanna ba kamar ka tafi kasuwa bane da kuɗinka abin da ka ga dama shi za ka saya kun samu aljanna ne a dalilin rahama ta Allah maɗaukaki, amma kuma sababi na aikin da kuka gabatar. Wancan hadisi ko na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda yake cewa babu wanda aikinsa zai tseratar da shi a ranar tashin kiyama, manzon Allah yana nufin babu wanda yawan aikinsa ne ya zamanto dalilin tsiransa a ranar tashin kiyama kenan ba a iyan sayan aljanna da dukiya aikinka komi kyansa bai sanya ka samu gidan aljanna a matsayin musanye sai dai Allah ya baka a dalilin rahama tasa kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta Muhammad Nasiruddin al-Albani magana ce da ta dace ta malaman sunna na farko ba shi kadai ya fara yin ta ba misali akwai shekul islam ibnu taimiyya ka duba mujallar na takwas shafi na saba'in zuwa saba'in da ɗaya cikin littafin sama jimu'ul fatawa shekul islam ya ce wa kazalika amrul akhira laysa bi majarrati iwaban wa samanan kafiyan fi dukhulil janna aikinka bai zama kamar kuɗi yanda dan adam zai sayi aljanna da shi bal labudda min afwillah tilas a samu yafewar Allah gare ka wa fadlihi a samu falalar Allah gare ka wa rahmatihi a samu rahamar Allah gare ka fa bi afwihi yamhu sayyi'ati da afwar Allah ne ake yafe ma kurakuranka wa bi rahmatihi ya'ti bil khairati rahamar Allah ita ke sa a baka yawan alkhairi a ranar tashin kiyama wa bi fadlihi falalar Allah kuwa a dalilin ta ne yuba aful barakatu ake ninninka maka albarka har ma ka samu shiga gidan aljanna in ka duba majmu'u fatawa mujallar na takwas shafi na 71 Shekul Islam ya kawo kuskure da ake samu tattare da mutane da dama domin akwai mutumin da ke ganin iya aikinsa dinnan shine dalilin shigansa gidan aljanna kuma wannan kuskure ne شيخ الإسلام يتي ولهذا قال بعضهم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد har in za ka waiwaya ka dubi aikinka ka ce wai za ka dogara da wannan aikin ne ka samu aljanna to in ka mutu da wannan siffa hakika ka mutu mushiriki wanda ke shirka da Allah maɗaukaki Allah shi samu gaya zunubin yana da girma mutum ma ya suranta cewa aikinsa ne zai bashi gidan aljanna wane kai shekul islam ya ce wannan kuskure ne wa mahwul asbabi an ta kuna sababan na ƙasun fil aqli sannan idan ka ce za ka share sababi tunda aikin mutum bai sa ya samu gidan aljanna bari ka zauna ka shantake tunda aljanna ba a samunta sai a dalilin rahamar Allah shekul islam ya ce to in ka ɗauki wannan fahimta malamai suna aje ka a matsayin taɓaɓɓe mai nakasasshen hankali ya za a yi ka bar aiki har ma kuma ka yi tunanin samun aljanna ba a son ka yarda da cewa aikinka ne ya baka aljanna kuma ba a son ka saki jiki da cewa aikin nan naka ba shi da tasiri wajen samun ka gidan aljanna wal i'rabu anil asbabi bil kulliya qadahun fi shirki fi shar'i idan mutum ya kauda kai ga sababi yace shi babu ruwansa da wani aiki ko da baka yi aiki ba za ka samu gidan aljanna wannan kamar kana aibanta shari'ar Allah matsaukaki ne shekul islam ya ba da misali ya ce kazalikal walad kamar kai ne da matarka shin za ka samu ɗa ba tare da kayi jima'i da ita ba alwaladu la yuladu bi majarradi inzalil ma'i fil farji sannan kasancewar ka tara da iyalinka har Allah ya nufa maniyinka ya shiga cikin mahaifanta kaga an samu sababi to wannan lokaci za a yi tamanin matarka ta samu ciki ko shekul islam ya ce to da a ce ƙoƙarinka ne yake baka haihuwa to da ba a samu mata da dama ba su samun haihuwan ba duk da cewa kuma mazan suna tarawa da su kan mimman anzala wa lam yulad lahu mutum nawa ne yake da mata lafiyansa kalau amma kuma bai taɓa samun haihuwa ba ashe kenan ba ƙoƙarinka ne zai baka haihuwan ba amma kuma akwai buƙatar ka samu mata in dai kana buƙatar aure ko haihuwa in dai kana buƙatar ka samu haihuwa to akwai buƙatar ya zamanto kana da mata sannan duk da haka haihuwan bai samuwa gare ka illa an ya sha Allah sai fa idan Allah ya yi nufi ko da kana da matan ka duba majmu'u fatawa mujallar na takwas shafi na saba'in da ɗaya haka nan ibn al-qayyim al-jawziya yayi irin wannan bayani cikin miftahu daris sa'ada almajirin shaykhul islam ibn taymiya ka duba shafi na tara zuwa goma kuma ka duba wani littafi na tauhidi da ake kiransa tajridu tauhidil mufid don haka in ka koma littafin shekul islam da ake kiransa al-furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan shafi na 179 zuwa 80 shekul islam ya ce wa hadal hadisi kaga wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani daga cikinku wanda aikinsa zai kai shi gidan aljanna kuma babu wani daga cikinku wanda aikinsa zai zama dalilin tsirarsa daga azabar Allah shekul islam ya ce la yunafi qawlahu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wannan bai kawar da maganar Allah ga 'yan aljanna ba inda Allah yake cewa ku ci abin da ke cikin aljanna kuma ku sha ruwan da ke cikin aljanna a matsayin ni'imar Allah gare ku Allah ya ba ku ne saboda ayyukan da kuka gabatar a cikin kwanaki da suka wuce muku a duniya Shekul Islam ya ce nafa biba'il muqabala wal qur'anu asbata ba as-sababi shi alqur'ani ya kawo ba'u sabab hadisin annabi Muhammad kuma ya kawo ba'ul muqabala abinda manzon Allah yake nufi babu wanda zai samu aljanna saboda tsagwaron ibadarsa yana samun aljanna ne kawai saboda rahamar Allah maɗaukaki jama'a yana da kyau mu sani an samu cikin alkur'ani sabubba da dama waɗanda suke nuna cewa bawa zai samu waccan rahama ta Allah maɗaukaki da ake bawa bawa a ranar tashin kiyama. alƙur'ani ya tabbatar mana sabubba da dama tunda cewar aiki yana zama sababi wanda bawa yake samun aljanna wannan ya tabbata cikin ayoyin alƙur'ani da kuma hadisin annabi muhammad Allah bai bar mu ba sai da ya mana bayanin sabubba da mutum yake iya samun aljanna idan ya rike su idan kana son ka samu waccan rahama wadda Allah matsaukaki a dalilinta yake sa mutum cikin aljanna a ranar tashin kiyama sai ka kiyaye waɗannan sabubba malaman sunna suka ce sun kai kamar guda talatin kai albishirinku ya ku ‘yan izala na ce albishirinku don girman Allah albishirinku ya ku ‘yan izala ina muku albishir da ni kaina autanku. wallahi kuna tare da wasu alamomi waɗanda suke nuna cewa bawa zai samu wannan rahama ta Allah maɗaukaki a ranar tashin kiyama. Ya Allah, ka samu yi riko da waɗannan sabubba har zuwa mutuwanmu. Alama ta farko wadda take nuna cewa bawa zai samu rahamar Allah a ranar tashin kiyama ita ce riko da sunnar annabi Muhammad da kuma bin karantarwarsa. da za ka yi bincike kungiyoyi da muke da su a Najeriya da wuya ka samu wanda ke da irin wannan siffa kamar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wannan ita ce alama mafi girma daga cikin alamomi waɗanda malamai suka ce sun kai kamar guda talatin a cikin alkur'ani wanda duk ya same su to ana masa fatan wannan mutumin yana cikin waɗanda za su samu rahamar Allah a ranar tashin kiyama. alama mafi girma ita ce riko da sunnar annabi Muhammad. Don haka sunar ƙungiyar kenan jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna. Ƙungiya ce da aka kafa don kawar da bid'a da kuma tsai da sunnar annabi Muhammad. Kai saboda girman wannan magana annabi Musa lokacin da ya tafi ganawa da Allah maɗaukaki, a wannan lokaci fa annabi Musa ya ɗaga hannuwansa ya roƙi Allah. addu'an nan da ya yi ya yi ta ne domin kansa da kuma banu Isra'ila, Allah ya ba mu labarinta a cikin suratul a'raf واكتب لنا في هذه الدنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك العذابي يصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون النبي موسى عليه السلام yana roƙon Allah maɗaukaki yana addu'a Allah ya ba shi wata rahama da shi da ƙabilarsa banu Isra'il, yace ya Allah waktub lana fi hazihi dunya hasana ka rubuta mana alkhairi a wannan rayuwa ta mu ta duniya wa fil akhirah haka nan ma a lahira Allah muna roƙonka ka rubuta mana alkhairi annabi Musa yana roƙon Allah maɗaukaki ya ba shi alkhairin duniya da na lahira da shi da ƙabilarsa banu Isra'il. Inna huduna ilaika ya Allah mun tuba gare ka. Da dai Allah ya amshi addu'ar annabi Musa, to da shi da banu Isra'ila gaba ɗayansu da makomarsu ita ce gidan aljanna. Annabi Musa ya ce, Allah ka rubuta mana alkhairin duniya. kuma ka rubuta mana alkhairin lahira mun tuba gare ka ji amsar da Allah ya bashi ya ce masa azabi usibu biha man bihi man asha'u azabata ina samun wanda na yi nufi ne da ita wa rahmati wasi'at kulli shay ita kuwa rahamata ta yalwaci dukkan komai rahamar Allah kashi biyu ce akwai rahama mai game kowace halitta sannan akwai rahamar Allah ta musamman wannan rahamar Allah ta musamman ba a samu ta sai a ranar tashin kiyama ita wannan rahamar ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa babu mai shigan aljanna sai fa ya same ta duk aikinka don haka rahamar Allah kashi biyu ce akwai guda ɗaya wadda ta game kowace halitta to Allah ya sani cewa annabi Musa yana roƙon Allah ne ya bashi rahaman duniya da kuma rahaman lahira. sai Allah ya bashi amsa ya ce rahamata ta yalci komai a nan duniya amma ta lahira fasa aktubu halin da zina ya zan rubuta ta ne kawai ga masu kiyaye dokokina wa yi utuna zakata waɗanda suke iya fitar da zakka daga dukiyarsu wallazina hum bi ayatina yu'minuna kuma waɗanda suke imani da ayoyina in dai ana magana rahama ta kiyama to babu mai samunta sai wanda ya taras da wannan siffa wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ba da zaka yake imani da ayoyin Allah ba a tsaya nan ba mai Allah yake masa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة kafin ka والإنجيل kara sadan sake koma mu ji allazina الذين يتبعون yattabi'una الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ya ya sifar يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce wa annabi Musa babu masu samun rahamar Allah ta ranar tashin kiyama waɗanda suke shiga gidan aljanna waɗanda suke tsira daga azabar Allah to sai fa waɗanda suka bi annabin nan annabi Muhammad kun ga dai addu'ar annabi Musa kenan an mata shari'i annabin Allah yake roƙonsa اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة Allah ka rubuta mana kyakkyawan rabo nan duniya da kuma lahira Allah ya ce na duniya kam rahamata ta yalwaci komai amma na lahira ba a samunta sai an cika sharuɗa a kiyaye dokokin Allah a fidda zakka a gama da sadaka muna buƙatar ma sadaka ga 'yan uwa a wannan taro muna da buƙatar sadaka za mu ga waɗanda suke ƙoƙarin samun rahamar Allah na ranar tashin kiyama. Domin sai ka ba da sadaka kafin da zaka ‘yan agaji ku zagaya. Allah ya ce ma annabi Musa, waɗanda suke kiyaye dokokin Allah, suke fitar da zakka, suke imani da ayoyina, sannan sai ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya, waɗanda suke bin annabi ummiyi. annabin da bai taɓa karatu da rubutu ba amma kuma Allah maɗaukaki ya ba shi ilimin da bai ba mu kowa ba ɗan gatan Allah waɗanda suka bi wannan annabin allazi yajidunahu maktuban inda fi taurati wal injil wanda sun sami al'amarinsa dama can tuni Allah ya rubuta cikin attaura da linjila ya amurhum bil ma'arufi annabi Muhammad in zai in ya taho zai umurce su wato da abin da shari'a take so wa yanhahum anil munkari annabi Muhammad zai hana su aikata abin da shari'a ta ki wa yuhillu lahum at kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam zai halatta musu abinci wanda shari'a ta ce yana da tsafta wa yuharrimu alaihim al-khaba'is annabi sallallahu alaihi wa sallam zai haramta musu cin abinci wanda ba shi da tsafta wa yada'u anhum israhum annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kawar musu nauyin da Allah ya dora musu su banu isra'ila wal aglal allati kanat alaihim da kunkume wanda Allah ya dora musu tuntuni fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad wa azzaruhu waɗanda suka ƙarfafa ma annabi Muhammad wa nasaruhu waɗanda suka taimaki annabi Muhammad wa taba'u nuran ladhi unzila ma'ahu waɗanda suke bin hasken da aka saukar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ula'ika humul muflihuna waɗannan su za su tsira a ranar tashin kiyama ka ɗauki wannan aya da kyau ka gani wa ya ɗauki wannan siffa in banda wanda ke cikin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna jama'a mu shigo ga ƙungiya mu taimaka mata sannan mu ƙarfafa ma sunnar annabi Muhammad biyayya ga manzon Allah ita ce alama mafi girma wadda take nuna cewa bawa zai samu waccan rahama ta kiyama wanda a dalilinta zai tsira ka duba suratu ala imran Allah ya ce wata kunaran lati uiddat lil يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا فاتقوا الله لعلكم تفلحون ce wata واتقوا النار التي أعدت للكافرين haka ne وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون a suratu ali imran aya ta 132 Allah ya ce wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku kiyaye wuta wanda aka yi tanadin ta ga kafirai yaya ake kiyaye wuta a ranar tashin kiyama Allah ya ba mu amsa ya ce wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun ku yi ma Allah biyayya ku yi wa annabi Muhammad biyayya ku riki ayar alqur'ani ku yi riko da sunnar manzon Allah Allah ya ce la'allakum turhabuna ana fatan za ku samu rahamar Allah a ranar tashi kiyama daga cikin alamomin nan waɗanda in mutum ya samu ya samu sababi wanda a dalilinsa Allah maɗaukaki zai ba shi rahamarsa a ranar tashin kiyama akwai bin addini sau da ƙafa ya ku mutanen akwanga wanda duk yake so ya samu tsira a ranar tashin kiyama to ya riko da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka aikata ka tabbata sunna ce ta ce a yi abin da duk za ka bari ka tabbata kana bari ne domin Allah to albishirinka in dai ka yi riko da wannan sababi ana fatan za ka samu rahamar Allah a ranar tashin kiyama abu ne mai wahalan gaske a samu rayuwarka kana ta ƙoƙarin ɗora ta akan sunnar annabi Muhammad dan kasuwa ne kai duk abin da za ka sayar sai ka auna da sunnar manzon Allah ma'aikacin gwamnati ne duk abin da za ka aikata kana kwatantawa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam abu ne mai wahalan gaske amma dai alama ce da take nuna cewa za ka samu tsira a ranar tashin kiyama wanda ke bin addini sau da kafa saboda yana da wahala ya sa mala'iku suke taya mu addu'a akan wannan matsala a suratu gafir الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha waɗanda suke ɗaukan al'arshin Allah mala'ikun nan masu girma wa man haulahu da mala'ikun da suke kewaye da al'arshin Allah maɗaukaki yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah mahaliccinsu wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah wa yastaghfiruna lilladheena amanu suna neman gafaran Allah ga masu imani suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma rahamarka ya Allah ta yalwaci dukkan komai hakanan iliminka ya game dukkan komai muna roƙonka in ji waɗannan mala'iku masu girma faghfir lillazina tabu kai gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka waɗanda suke ta ƙoƙarin bin hanyarka a gidajensu ne ƙoƙari suke su bi hanyar Allah wurin aikinsu ne ƙoƙari suke su bi hanyar Allah Allah yake ba mu labari waɗannan mala'iku suna addu'a ya Allah ka gafarta ma waɗannan waɗanda suka tuba suke miƙa rayuwansu ga addininka waƙihim azabar jihim kuma ka kare su daga azabar wutar jahannama suna cewa rabbana wa adkhilhum وقهم السيئات
rabbana wa adkhilhum jannati ربنا adn وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم mala'ikun nan suna cewa rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum aljanna wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya Allah ka shigar da su gidajen aljanna waɗannan gidajen aljanna na zama wanda kai musu alkawari ba su kadai ba wa man salaha min aba'ihim da wanda ya gyara halinsa cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu ya Allah ka haɗa su da matansu da ƴaƴansu a wuri guda a cikin gidan aljanna mala'iku suke wannan addu'a ga wanda ya mika rayuwarsa ga addinin Allah yake bin addini sau da kafa innaka antal azizul hakim ya Allah lalle kai mabuwayi ne mai hikima waqihimus sayyi'at وقهم السيئات Hmm.
ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته Haka ne.
وذلك هو الفوز العظيم waqihimus sayyi'ati ya Allah ka tsare su wato daga munanan laifuka wa man taqi sayyi'ati yawma idhin wanda ka tsare shi daga munanan lai- laifuka a wannan rana faqad rahimtahu haqiqa ka masa rahama ashe wanda ya mika rayuwarsa ga addinin Allah yana samun wata rahamar Allah ta musamman a ranar tashin kiyama Allah yana gafarta masa kurakuransa mala'iku suka ce wa zalika huwal fawzul azim wannan ku shine rabo mafi girma daga cikin waɗannan alamomi waɗanda suke nuna cewa za ka samu rahamar Allah akwai bin alkur'ani yi ƙoƙari ka dinga aiki da karantarwar alkur'ani mun yi magana ga mutane ɗazu akwai buƙatar jama'a su ba da taimako muna ƙarfafa muku ‘yan uwa in ba ku taimaki wannan addinin ba babu mai taimakonsa mu daure abin da muka zo da shi a wannan guri mu ba mu addinin Allah gudunmawa ‘yan agaji sun zagaya jama'a ku taimaka ku ba da taimako a, ku taimaka ku ba da sadaka ma addinin Allah daga cikin alamomi da ke nuna bawa zai samu rahamar Allah akwai bin alkur'ani da kuma aiki da shi wannan ma ya samu aya ta suratul an'am aya ta 155 wa وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu wannan littafin mu muka saukar da shi mubarakun mai cike da albarka fattabi'uhu sai ku bi littafin Allah ku bi alqur'ani wattaku ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamuna ana fatan za ku samu rahamar Allah ashe bin alqur'ani yana cikin dalilai da kan sa bawa ya samu rahamar Allah ya tsira daga azabarsa a ranar tashin kiyama ka bi alƙur'ani abinda alƙur'ani ya karantar da kai ka yi riko da shi wanda duk ya yi riko da alƙur'ani babu shakka zai tsira a ranar tashin kiyama misali a suratu yasin aya ta 45 Allah ya ce وإذا "Wa'idha قيل qila lahum-" لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم لعلكم ترحمون Allah ya ce wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun idan aka ce musu ku kiyaye abin da ke gaban ku da bayan ku da fatan ku samu rahamar Allah a kiyama Allah ya ce wa ma ta'tihim min وما ayatin min تأتيهم ayatin من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها an معرضين musu wa'azi da alqur'ani ba sa dauka wa ma ta'tihim min ayatin babu wata aya da take zuwa musu min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridina face sun kasance suna kau da kai gare ta Allah shi kare mu a suratul nisa'i aya ta 175 Allah ya kira mutane ya ayyuhan nasu qad ja'akum يا burhan أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا فأما بالله الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه Hmm.
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سرادا مستقيما يا أيها الناس يا كو متاني قد جاءكم برهان من ربكم للي وتهجة تازو مكو دقا وجن الله مهلكم الله يا كاو مكو هجة شيني لتات القرآن وأنزلنا إليكم نورا مبينا من سوكم مكو دا حسكي مبيني الله يا تورو مكو النبي محمد يا باشي لتات القرآن يا زودشي صلى الله عليه وسلم فأما الذين آمنوا بالله waɗanda suka yi imani da Allah wa atasamu bihi suka yi riko da addinin Allah fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu to da sannu Allah zai shigar da su wata rahamarsa wa fadlin da kuma samun wata falala a ranar tashin kiyama wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima kuma Allah zai shiryar da su ga wannan rahamar tashi za su samu wannan rahama wato Allah zai dura su akan tafarki madaidaici kaga wannan kira ne ga 'yan adam baki daya wanda duk ya yi riko da alkur'ani ya bi karantarwan annabi Muhammad Allah ya yi alkawari fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin lalle Allah zai shigar da su wata rahamarsa a ranar tashin kiyama kuma za su samu wata falala a dalilin riko da alkur'ani malamai suna cewa yana daga cikin sabubban da kan sa mutum ya samu wannan rahama alamarsa biyayya ga alkur'ani to kafin ma a je kiyama Allah ya sanya alama kuma da take nuna cewa kana bin alkur'ani din a suratul a'raf yace wa idza quri'a alqur'anu fastami'u وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن إذا أنا كرنت القرآن فاستمعوا له سيكو سوراريش وأنصتوا كوي شرو إن جاء الله أنا كرنت القرآن كسوراريش كما كوي شرو mai Allah ya ce a ƙarshe la'allakum turhamuna ana fatan za ku samu rahamar Allah a dalilin haka ashe alamar da take nuna kana aiki da alƙur'ani lokacin da ake karatunsa shiru kake ka saurara Allah ka samu iya daga cikin waɗannan alamomi ‘yan uwa akwai riko da neman gafaran Allah wanda duk ya lizimci istighfari to ana fatan zai samu waccan rahama ta Allah maɗaukaki a ranar tashin kiyama wanda a dalilinta ne ake samun daman shiga aljanna da kuma samun tsira daga azabar Allah mu yi riko da istighfari mu yawaita neman gafaran Allah laila nahara babu dare babu yini a kowane lokaci inda hali kada harshen ka ya gushe face yana jike da zikirin Allah madaukaki duk sa'ilin da baka aikata wani abu to dan uwa ka dinga neman gafaran Allah istighfari yana cikin alamomi da suke nuna cewa bawa yana cikin waɗanda suke samun waccan rahama ta ranar tashin kiyama wannan magana tana da tarihi mai tsawo magana ce da Allah ya ba da labari annabi salihu yake gaya ma jama'arsa samudawa a suratun namli aya ta 45 wala kad arsalna ila samud
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان Allah ya يختصمون ba mu labarin annabi salihu alaihi salam Allah ya ce wa laqad arsalna ila samud akahum saliha haƙiƙa mun aika mu samudawa ɗan uwansu annabi salihu alaihi salam an ibudullaha cewa ku bauta ma Allah fa idahum fariqan yaqtasimun sai gashi sun zama kashi biyu jama'a suna ta gardama ana husuma yanda dai ka san a yanzu duk sa'ilin da ka tsaya kana faɗa da jama'a akan cewa su dawo kan gaskiya dole a samu wanda zai yi gardama da kai a duk inda kake matukar kayi riko da gaskiya to dole fa sai kayi shirin faɗa da makiya Allah wannan magana ba magana ce ta yau ba Allah ya ba mu labarin annabawan farko saboda su zame ishara gare mu annabi salihu yake gaya wa jama'a su ku bauta ma Allah maɗaukaki shikenan kuma sai jama'a suka rabu kashi biyu dan me za a ce a bauta ma Allah kala sai ya ce ya qaumi lima قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون
annabi salihu ya ce ya qaumi ya ku jama'ata lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana dan me kuke gaggauta zuwan wato mummunan al'amari akan ku kafin zuwan kyakkyawa me yasa kuke son azabar Allah ta sauko muku a maimakon rahamarsa laula tastaghfiruna Allah me zai hana ku yawaita neman gafaran Allah in ji annabin Allah annabi salihu alaihi salam me ya hana ku yawaita istighfari la'allakum turhamuna da fatan Allah zai muku rahama a dalilinsa ashe wanda yayi lizimci istighfari wannan mutumin yana samun rahamar Allah a ranar tashin kiyama Allah ka samu iya daga cikin waɗannan alamomin yan uwa akwai kyautatawa ga bayin Allah maɗaukaki mu kyautata ya ku yan uwa idan aka ce ihsani bi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in baka ganin sa ka kaddara fa Allah yana ganin ka kyautata ibada tana nan kashi kashi misali tsakaninka da Allah ibadarka ka zame kayi ta da kyau wal ihsanu ila an-nas bima tastati'u bil qawli wal fi'li wal mali wal jahi ka kyautata wa mutane ta maganarka ka kyautata wa mutane ta aikinka ka kyautata wa mutane da dukiyarka ka kyautata wa mutane da matsayinka a suratul a'raf aya ta 55 Allah yace ud'u rabbakum tabarru'an ادعوا wa khufiya ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين me yace a ƙarshe ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه وخافا وطمعا yace إن inna رحمة rahmatallahi الله قريب قريب من
من المحسنين Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku dinga barna a ƙasa bayan an gyara ta wanda duk ya ɗauki siffa na barna ya zamanto in ana misalin mutanen banza a gari za a sanya sunanka wallahi kai da rahamar Allah kun yi ban kwana wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ƙasa bayan an gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'a ku dinga roƙon Allah kuna tsoro kuma sannan kuna kwaɗayi kuna tsoron ko dai ba a karba ba kuna kuma kwaɗayin Allah ya karba sai Allah ya ce mana inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle farhamar Allah tana kusa amma fa ga masu kyautatawa don haka duk wanda ke da wannan siffa na kyautata ibada tsakaninsa da Allah da kyautata wa mutane ta maganarsa da aikinsa da matsayinsa da dukiyarsa wannan yana tare da wata alama mai ƙarfi wadda take nuna cewa zai samu rahamar Allah a ranar tashin kiyama wanda manzon Allah ya bamu misali da karuwa karuwa ce fa ta ba da agaji a dalilin wannan tausayi da ta gwada ma halittar Allah Allah ya mata gafara hadisai ga sunan da dama waɗanda suke tabbatar mana cewa kyautata mahalittun Allah yana cikin dalilai da kan sa bawa ya tsira a ranar tashin kiyama malam ya taho kusa bari dai mu karanta wasu ayoyi na suratu turu kafin mu tsaya innal muttaqina fi jannatin
إن wa na'im المتقين في جنات ba za mu ونعيم fassara ba ci gaba da yi فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم me Allah yake ce musu a suratu tur kulu إن wa shrabu المتقين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم- بما كنتم تعملون kadawo suratul mursalati innal muttaqina fi إن dhilalin wa uyun المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما وفواكه مما يشتهون bari dai ya shirin gani zaka kai karshe كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون to me yace a karshe wai إنا كذلك نجزي المحسنين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
zahiri Sheikh Abdurrazzaq ya ya haifan Allah saka da alheri wani ya ce a ni ina da tambaya ina son in shiga agaji amma ban san yadda zan yi abin yake ba ban san yadda zan yi ba wanda ke so ya shiga agaji ya aiko da wannan takardar ya same ni yanzu ni na san yadda ake yi sai ka saman maza ka saman ni kuma na san da zan kai ka ka zo mana yanzu kuma Allah ya saka ma da alheri shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Yusuf Muhammad Sambar ga cikin barka da zuwa muna yi ma barka da zuwa Allah ya saka da alheri mai wa'azin mu yanzu kuma kafin mai wa'azin ya kamata masu sauraron wa'azi yadda muka nasu alhamdulillahi duk malamin da ya fa gama wa'azi yanzu din nan in kana son kasa din shi yanzu nan za su yi su baka amma kar ka zo wajen sayi in kana su an jima in muka tashi suna nan kasa din har da duk kasa din su Kabiru Gombe ne su Abubakar Giro ne su Khalid Usman Khalid ne su eh, Alhassan Sa'idu Adam ne su wane duk kasa din ne yana nana sayarwa har da wani kasa da na gani ma da aka yi makabala da dan dariƙa Amina shi ma na gan shi ana sayarwa saboda ka ka saya bayan ka ji wannan wazin kuma ka je gida ka rika sanyawa ana kallo Allah saka da alheri mai wazi na gaba Khalid Usman Khalid Jones tare da shi akwai alaramma Nasiru a Dalhatu ne ko dan malam Zamfara Abuja ina jin dan malam ne ko dan malam ko Nasiru dan malam yana ina zamfara abu eh, two in one rika yi yanzu ka san ba za mu yadda da mun nan makom two in one yawwa malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له Ya yake.
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد فيا ينقوى مسلمي na cikin wannan gari mai albarka akwanga jihar nasarawa tarayyar Nigeria. Sauran ‘yan uwa musulmi da muka taho daga wurare daban-daban, jihohi daban-daban, garuruwa daban-daban har ma da ƙasashe waɗanda suke makwabtan Nigeria don gabatar da wannan wa'azi mai albarka wa'azin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunnah. ƙarƙashin alkur'ani da hadisi jagorancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗanda muka zo don wannan munasaba ina gabatar mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to tun kafin wannan rana ta yau na samu umarni to na samu umarni daga ƙungiya musamman majalisar malamai ta wannan ƙungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna cewa bisa kyakkyawan tsari da ake so a tafiyar da shi kowane wa'azi irin wannan dama in an zo akan zaɓi waɗansu daga cikin malamai ko kuma iri na almajirai a nemi su yi bincike akan wata mas'ala don su bayar da muhadara a kai to an umarce ni cewa in yi bincike in bayar da muhadara musamman kun san jihar nasarawa ita ce 'yar autar 'yarmu mu kun san muka fara yaya jihar benue sannan muka yaye nasarawa mu muna nan a filato har yanzu kuma har gobe insha Allahu har iyalanmu to jihar filato da jihar nasarawa sun hada dangantaka da kamanni ta wurare daban-daban wannan ya sa aka ce in yi bincike kuma in gabatar da bayani akan abin da ya shafi zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba domin rashin bayanin irin wannan zamantakewa yake sa waɗansu su ɗau ban fahimta da suka yi wa addinin musulunci su yi wa addinin musulunci baƙin fenti sannan su dawo su yaba a fuskar musulmi da nufin cutar da musulunci da musulmi ɗin. To bayan ainihin wannan take da wannan muhadara take da shi mu'amalatul musulmi ma'a gairihi mu'amalar musulmi tare da wanda ba shi ba wato mu'amala na zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. to dalilin wannan ɗan gabatarwa da na yi nake yi wa wa'azin take wato rashin sani ya fi dare duhu wanda hausawa suka ce shi ya sa kaza ta kwana kan dami da yunwa tana jin yunwa kuma ta hau kan dami ta zauna ta yi ta kashi a kai bayan ta fito da safe sai ta ga ana fito da dami daga wurin me ya jawo mata rashin sani To, kafin nan ina gabatar da addu'a ta fatan alkhairi gare mu da dukkan ‘yan uwa musulmi. Muna roƙon Allah ya ƙara wannan haɗuwa ta mu albarka, muna roƙon Allah ya kare mu daga dukkan sharri na masharranta, da sharrin maƙiya da sharrin mahassada. Muna roƙon Allah dalilin tafiya da muke yi dare da rana muna yin kira zuwa ga littafin shi da sunnar manzon shi ya haɗa kan al'umman wannan ƙungiya mai albarka. Shugabanninmu Allah ya ƙara musu kaifin hankali da hangen nesa, mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya. To, kamar yadda muka sani ‘yan uwa musulmi, wato, fayyace gaskiya da masu gaskiya, a gane wannan gaskiya ce, a gane waɗannan masu gaskiya ne. kuma a fayyace ƙarya da maƙaryata, a gane wannan ƙarya ne waɗannan su kuma maƙaryata ne, da bayyana wato tafarkin shari'a, da tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, da yin kira zuwa gare shi, da tona asirin wato kowace irin wato ɓata, wannan shine ɗaya daga cikin manya-manyan ginshiƙai na addinin Musulunci. don haka shi musulmi akwai abin da ya wajaba a kan shi da farko sai ya bayar da abin da ya wajaba a kan shi ɗin nan sannan ta nan ne mu'amalar shi za ta kyautata da wanda ba musulmi ba har wanda ba musulmin nan ba ya fahimce shi ƙila ma dalilin mu'amala kawai tun ba a yi wa'azi ba wanda ba musulmi ba ya yi sha'awan yin alkafira ya faɗo cikin addinin musulunci. wato shi musulmi abin da ya wajaba a kan shi na farko shine duk inda kake a matsayinka na musulmi ka ƙudurta cewa duk wa sauran hanyoyi da sauran addinai da sauran tsare-tsare da mutane suke tafiya a kai waɗanda ba addinin musulunci ba ga baki ɗayansu ba ɗilatun wannan shine ƙa'ida na farko a kanka kai musulmi duk wani addini duk wani tafarki duk wani tsari wanda ba addinin musulunci ba to batacce ne sannan masu bin wannan hanyan sunansu na yanka shine kafirai kun san a kullum idan aka ce kafirai to waɗansu na ɗauka zaginsu ake yi ba haka ba ne ma'anan kafiri wanda ka kira shi zuwa ga addinin musulunci ya ƙi wanda ka kira shi zuwa ga addinin musulunci bai fahimce ka ba wanda ka kira shi zuwa ga addinin musulunci yana da sauran jayayya to wannan kalma ta kafiri larabci ne ma'ana wanda ya ƙi kaga in nace wanda ya ƙi musulunci ba zai ji haushi ba amma nace kafiri sai ya ji haushi to kafiri ba hausa ba ne kafiri kalma ce ta larabci saboda haka a matsayinka na musulmi duk wanda ba musulmi ba duk wanda yake bin wata hanya sabanin musulunci to sunan shi kenan a wurinka dole ne ka kudurta haka dole ne ka yadda da haka dole ne ka faɗi haka ba wani addini wanda yake ba ɓatacce ba ba wani addinin da yake masu bin shi ba kafirai ba sai dai addinin musulunci fa innahu dinul haqq addinin musulunci shine addinin gaskiya sannan kuma ba waɗansu mutane da suke kan daidai ko suke kan shari'a illa a sahabihi sai waɗanda suke musulmi fa innahumul mu'minuna almuslimun musulmi su ne ake kira waɗanda suke kan addinin musulunci su ne muminai kuma su ne musulmi amma wanda ba musulmi ba bai yarda da musulunci ba shine ake kiran shi kafiri za mu gane haka idan muka koma cikin alkur'ani mai girma alaramma suratul arab ayata a suratul ala imran ayata goma sha tara allah ya ce inna dina inna dina inda Allahi al-islam sai ya ce وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم na'am ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب to duk wani mai addini a bayan ƙasar nan ba wanda za ka buɗe littafin shi ka sami declaration da shaida daga littafin ya bai wa wannan addinin da ake yi shaida sai littafin addinin musulunci alkur'ani mai girma a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce inna dina inda islam lallai addini a wurin Allah in dai a wurin Allah ne ba a wurin mai yin shi ba addinin da Allah ya yarda da sunan addini kuma ya yarda a yi wannan addinin kuma don shi ake yi sannan shi ne zai yi sakayyan wannan addinin to ba wani addini in ba musulunci ba hatta su yahudawa da kiristoci waɗanda suka tunkuɗe addinin musulunci suka ƙi karɓan shi Allah ya ce wa maktalafan lazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su saba sun ƙi karɓan addinin musulunci sun ƙi yarda da shi sun ƙi gaskanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum sai bayan da abin da suka sani hujja ya zo musu hujja ya zo musu saboda zalunci saboda hasada saboda ƙyashi saboda ƙeta sai suka tunkuɗe wannan hujjan suka ƙi yarda da addinin musulunci domin tarihi ingantattu sun nuna cewa Yahudawa sun zauna a Madina, kuma dalilin zuwansu Madina shine sun karanta a cikin littafinsu a taura, cewa annabi manzo na ƙarshe, wanda addinin Allah zai game duniya dalilin aiko shi, mai suna Muhammadu ɗan Abdullahi, addinin shi ba zai bayyana ba sai ya ƙaure daga garin da aka haife shi ya koma wani gari mai yawan dabino. suka yi bincike suka yi research a duniya idan gari ɗaya ne a wannan lokacin gari guda ɗaya tallin tal mai yawan dabina bishiyoyin dabinai ba kamar birnin madinatul munawwara wanda ake kira yasriba a suna na jahiliya a wancan lokacin amma in a ƙasa ce a ce ga wata ƙasa guda mai yawan dabinai ba kamar ƙasan sham wato syria saboda haka waɗansu daga cikin yahudawa wurin wannan lalibai da suke dwelling in darkness waɗansunsu sai suka je ainihin ƙasan suriya suka zauna suna jiran bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansunsu kuwa sai suka yi tazarce sai birnin madina suka zauna a madina suna jiran bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne daga cikinsu yana fatan manzo na ƙarshen ya fito daga zuriyar shi banu ƙuraiza suna fatan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin banu ƙuraiza banu, na- banu gaɗufan suna fatan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin banu gaɗufan haka banu nadir duka ƙabilu ne guda uku na yahuda waɗanda suke madina to lokacin da allah ya tashi yin ikon shi ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zan daga cikin banu nadir ba bai zan daga cikin banu gadfan ba bai zan daga cikin banu quraiza ba sai Allah ya aiko shi daga cikin mafificiyar kabilar larabawa a wannan lokaci ba wata kabila mafificiya kamanta shine ainihin quraishawa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ganin haka yahudawa suka ki suka ce a kamar mu a ce kuma za mu dawo mu bi wani wanda wannan shine tushen bata har yau har gobe da yawa waɗanda gaskiya za ta bayyana a gare su tunda ba su suka fara faɗi ba ba su suka leƙa suka gani ba kuma da an sa su a gaba an ce su ne su wane to sai shedan ya nuna musu kenan yanzu in kuka yadda za a ce ku ba komai bane wato tuntuni ba ku sani ba sai yanzu za a ɗauke ku jahilai shikenan sai su gwammaci wai da kunyan duniya gara na lahira to saboda haka Allah ya ce waɗanda aka bai wa littafi ɗin nan Yahudawa da Kiristoci ba su saba sun kiyarda da addinin Musulunci ba illa min ba'd ma ja'ahumul ilmu sai bayan sani ya zo musu bagayan bainahum wato saboda zaluncin da yake tsakanin su don haka wa man yakfur bi ayatin lahi duk wanda ya butulce wa ayoyin Allah aka karanta mishi alqur'ani bai yadda ba aka karanta mishi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu bai yadda ba to fa inna allaha sarihul hisab ya sani Allah mai gaggawan bincike ne har yanzu ga shaida ta gaba wacce take tabbatar mana duk addinin da ba na musulunci ba ba addini ne a wurin Allah ba sannan ba karɓaɓɓe ba ne kuma duk mai yin wannan addinin da ba na musulunci ba ya yi aikin baban giwa ya yi noma a bayan gona ya wuce gona da iri sannan kuma rashin sani ya sa ya kwana kan abin da zai amfane shi amma bai aikata ba ya makara amma bai makara ba in yana da sauran rayuwa da fatan zai gane ya dawo Allah ya ce wa man yabtaghi ghairal islami ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين don haka Allah ya ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba yana yin abin don neman kusanci ga Allah yana yin abin don kwaɗayin rahamar Allah yana yin abin don tsoron azabar Allah amma kuma wannan abin ba addinin musulunci ne wanda ya zo bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin a cikin addinin musuluncin ma duk aikin da za ka yi bai zama aiki bai zama karɓaɓɓe bai zama yardajje bai zama datacce sai ya cika sharuɗa guda uku da farko Allah ne ya ce a yi aikin na biyu an yi aikin don neman yardar Allah tsarkake khalisan liwajahillahi kashi na uku ya zama kuma an yi yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar to don haka duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba kuma ya ce zai yi don neman yardar Allah falan yi ƙubala minhu ba za a karɓi wannan abin daga gare shi ba ba za a karɓa ba shi Allah da ya aka yi domin shi shi ya ce fa ba zai karɓa ba sai ka yi abin da ya ce ka yi sai ka yi abin don neman yardar shi tsarkake ba tare da neman muhammadatin nas ko jaza'an ko shi koran daga wurin mutane ba ka yi shi tsarkake don neman yardar Allah sannan kuma kayi bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba Allah ya ce falan kun ga lan tana kore har abada har abada lan yuqbala minhu ba za a taba karba mishi ba sannan idan ya mutu bai tuba ya shigo cikin addinin musulunci an gudu tare an tsira tare ba to fa huwa fil akhirati min al-khasirina duk wanda ya mutu ba musulmi ba to ranan tashin kiyama zai tashi cikin waɗanda suka yi asarar rayuwarsu sun ɓata lokacinsu a banza sun yi iya rayuwarsu a duniya ba su yi abin da zai amfane su ba in dukiya suka tara iyakacin ta duniyan in mulki suka yi iyakacin shi duniyan in wani i- ilimi suka tara ilim iyakacin shi duniyan in wani ƙarfi suke ji da shi in wani asali suke ji da shi in wani tushe suke da shi in wani faɗa suke yi a ji duk ya tafi a banza tunda sun mutu ba musulmi ba ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين a ranar lahira zai tashi cikin 'yan tantalbatete waɗanda suka rayu ba su ga tsuntsu ba su ga tarko Allah ya sawake saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana cikin waɗannan nassosi cewa ba wani addini wanda yake karɓaɓɓe a wurin Allah sai musulunci kuma har yanzu Allah ya sake ba da declaration ga wannan addini na musulunci cewa cikakken addini ne kuma cikan ni'imar Allah ne ga akan bayin Allah masu neman yardar Allah masu kwaɗayin rahamar Allah masu tsoron azabar Allah masu fatan tashi su tsaya a gaban Allah lami lafiya ba dutse a hannun riga ba Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Al-yawma akamaltu lakum dinakum. Ranan Juma'a, ranan hajin bankwana, bayan sallan azahar da la'asar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi a filin arfa a gaban musulmi dubu ɗari da ishirin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ayat ta sauka. Allah ya ce al-yawma a yau ɗin nan, akamaltu lakum dinukum. dinakum yau na cika muku addinin kenan addinin musulunci ya cika duk wani abin da ya zo daga baya bai tabbata cikin alkur'ani ba bai tabbata koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sunan shi aikin da yake na baban giwa wanda kuma ya wuce kafin zuwan alkur'ani kafin saukan wannan aya shi kuma an shafe shi duk wani duk yahudan da yake raye a wannan lokacin in bai zama musulmi ba yana kan addini wanda yake shafaffe duk ba nasare kirista da yake kan wani addini addinin shi wannan aya ta sauka bai musulunta ba to yana addini wanda yake shafaffe saboda haka Allah ya ce yau na cika muku addinin ku wa atamamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imata akan ku saboda haka duk wata ni'ima in ba ta addinin musulunci ba karaman ni'ima ce duk wanda bai zan musulmi ba a duniya to komai tarin ni'ima da yake gani komai tarin jin daɗin da yake ji to ƙarshen wannan jin daɗin da komai da yake gani sunan shi ni'ima saboda haka Allah ya ce cikan addinin musulunci cikan ni'imar Allah ne akan ƴaƴan Adam kuma ya ce waraditu lakumul islam dina na yaddar muku musulunci shine addini na approve na amince na yadda duk wanda ya musulunci shi yayi addini in ji Allah to fa hadhihi nusus fa bi hadhihi nusus da waɗannan nassosi ayoyin da muka karanta na alqur'ani mai girma alima alima almuslim musulmi zai yi sani anna sa'iral adyan allati qabla alislam qad nusikhat bil islam musulmi zai gane cewa duk wasu addinai da suka zo kafin addinin musulunci yahudanci ne kiristanci ne budaism ne duk wani addini da ya zo ba musulunci ba kafin musulunci to da saukan wannan aya an soke shi wa annal islama huwa dinul bashariya kuma lalle addinin musulunci shine addini na dan adam al'am kuma gabas da yamma kudu da arewa tsakiya da sama da ƙasa ko ina duk inda dan adam yake duk inda aljani yake da fari da baki da ja da wankan tarwada da wankan karfasa in ma da koren dan adam to addinin musulunci addinin shi ne addinin duniya ne ba bambancin kabila a musulunci ba bambancin launin fata a musulunci ba bambancin nahiya a musulunci da musulmin gabar da musulmin yamma da musulmin kudu da musulmin arewa duka sunansu musulmi kuma daidai suke a wurin Allah wanda ya fi wani a wurin Allah wanda ya fi wani kiyaye dokokin Allah saboda haka addinin musulunci shine addinin dan adam gabaki daya Allah ba zai karɓi wani addinin da ba shi ba duk wanda ya addinin da ba addinin musulunci ba to shi kenan ya ɓata lokacin shi daga nan ne musulmi yake ganin cewa duk wanda bai bauta wa Allah da addinin musulunci ba to sunan shi kafir to amma shi kafiri kuma wanda ba musulmi ba akwai yanda addinin musulunci ya koyar da musulmi ya yi zamantakewa da shi akwai haƙuƙuwa kaman guda goma kuma an ce awa ɗaya aka ban bari mu gani ko za mu iya faɗan biyar daga ciki hakki na farko duk wani musulmi da yake raye a bayan ƙasa da ni da kai da mu da ku to wanda ba musulmi ba yana bin mu bashi wani bashi yake bin mu shine adda'awatu ila Allah azza wa jalla duk wanda ba musulmi ba dolen ka ne ka kira shi zuwa ga Allah mai girma da buwaya shine ka kira shi zuwa ga addinin Allah ka bayyana mishi haƙiƙanin me ake nufi da addinin musulunci gwargwadon yadda ka samu dama gwargwadon basirar da kake da shi gwargwadon fahimtar da kake da shi gwargwadon hikimar da kake da shi ka yi ƙoƙari ka dinga nuna wanda ba musulmi ba haƙiƙanin addinin musulunci kuma ka kira shi zuwa ga addinin musulunci kuma yin haka ɗin nan shine mafi girman kyautatawa shine mafi girman alkhairi da kowane mutum zai yi wa wurin da yake zaune wurin da kake zaune ka bayyana musu addinin musulunci waɗanda ba musulmi ba ka bayyana musu addinin musulunci to wannan shine mafi girman kyautar da zaka musu waɗanda kake zaune tare da su shin yahudawa ne shin kiristoci ne shin mushrikai ne shin maguzawa ne kowane irin addini mutum yake yi kowane irin tsari mutum yake bi to a matsayinka na musulmi yana bin ka bashin ka kira shi zuwa ga addinin musulunci idan kuwa baka kira shi zuwa ga addinin musulunci ba to baka ba da hakkin da yake kanka ba in ya in ka bari ya mutu har ya koma ga Allah akan kafirci sannan kai kuma kana da ikon ka nuna mishi musuluncin ka kwadaitar da shi zuwa ga musuluncin baka nuna mishi ba to ka cuce shi ka cuci kanka domin Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah sai ya ce وجادلهم بالتي هي أحسن don kuwa إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله sannan وهو أعلم بالمهتدين المهتدين Allah yana umartar manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma umarni ne ga duk wanda ya yarda shi musulmi ne Allah ya ce ya kai ya kai musulmi bawan Allah ud'u ila sabili rabbika kayi kira zuwa ga hanyar ubangijinka shine addinin musulunci kiran nan kayi shi bil hikimati da hik- da hikima shine ilimi kayi kiran da ilimi kenan kafin ka kira mutum zuwa ga addinin musulunci ka tanadi abubuwan da za ka faɗa mishi wanda zai fahimci eh lalle wannan addinin musulunci shine karɓaɓɓen addini ya fahimci addinin musulunci shine addinin da za a ya samu ceto ya fahimci addinin musulunci shine addinin tsira ya fahimci addinin musulunci shine addinin shari'a ya fahimci ma hasken duniya gaba ɗaya duniya ta haskaka ne da hasken addinin musulunci ka bayyana mishi irin duhun da ake ciki na jahilci kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin duhun da ake ciki na fajirci kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duhun munafinci duhun rashin duhun komai duniya ta yi dilim saboda bakin duhu da ya mamaye duniya ‘ya'ya ba su san darajar iyayensu ba iyaye ba su san mutuncin ‘ya'yansu ba maza ba su san darajar matansu ba mata ba su san darajar mazansu ba yaro bai san darajar babba ba babba baya tausayin yaro kowa ana ta kai ta kai gobarar ɗera rashin sani ya sa sun rasa inda za su sa kansu Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fitar da duniya daga wannan duhu ka nuna wa wanda ba musulmi ba wannan shine ka zan kana da wannan ilimin kuma ka nuna mishi wal mau'izatul hasana kuma da kyakkyawan wa'azi akwai wa'azin da ba kyakkyawa ba ba za ka zo ka fi ne wa mutum albarka kana zage shi kana wulaƙanta shi kana kiran sunan shi kana aibanta shi sannan kuma ya fahimci me kake faɗa ba a'a ka yi kyakkyawan wa'azi ka bi man- manhaja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi wurin kira din nan. sannan wajadilhum billati hiya ahsan in ka tashi yin hujjatayya da su ka tashi musu hujja to ka musu hujja da abin da yake mafi kyawu idan za ka kira kirista zuwa ga addinin musulunci ka nuna mishi gun da aka ambaci addinin musulunci